بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دام تاش درسينا درسي نقوم شاء أكو أتكين كراتمنا صحيح صحيح مسلم na'am a yau 26 ga watan jumadal ula shijira ta 1437 shida ga watan uku ta shekara ta 2016 a za mu tashi haddathani zuhair ibn harb ko na'am faddal نعم إمام مسلم يتي حدثني زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا إكرمة ابن عمار إكرمة ابن عمار الحنفي متكأني مغانا أكن حدث ما إمام مسلم يروي توشي دان حديث الناس يكاوشني أباب الشواهد حدثنا أبو كثير أبو كثير شيني يزيد ابن عبد الرحمن ابن أذينة وأنسكم مستي ابن غفيلة أبو أوانا الإسرائيلي يتي غفيلة أصح من من أذينة قال حدثني أبو هريرة قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في وعمر في نهر في نفر yace mun kasance muna zaune tare a kewaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da mu akwai Abubakar da Umar fi nafarin a cikin jama'a annafar yani adadi ne wato jama'a ake nufi na adadi na'am sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tashi a tsakaninmu wato yana zaune tsakaninmu sai ya miƙe fa'abta alaina sai ya jinkiri a gare mu wato ya daɗe bai dawo ba sai muka ji tsoron kada ya zamanto wani abu mummuna ya same shi a halin baya wajenmu muka razana sai muka razana sai muka tashi ni ne farkon wanda na razana fakharajitu sai na fita ina neman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da na zo wani lambu na al'ansar ana ce masa ha'id saboda akan kewaye shi da bishiyoyi libanin najjar gabanin najjar wato wanda suke a nan a wajen kuba suke kenan dangin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai na kewaya shi ko zan ga kofa da za ta ko zan ga kofa a gare shi ban samu kofa ba sai ga wani gwalalo sai ga wani wato a ramin ruwa arrabe shine wato aljadwal shine a hanyar ruwa wadda aka yi ya dukulu fi jau fil ha'id fi jau ya dukulu fi jau fi ha'id yana shiga a cikin wato a tsaye wato a ƙarƙashin wani bango wato wani kariya na wannan lambun min bi'irin yana fitowa daga wata rijiya warrabi'ul jadwal abinda ake nufi da arrabi'u shine aljadwal shine ramin ramin ruwa hanyar ruwa sai nayi tafiya wato sai nayi sai nayi jan ciki na ja jiki na wato shine mutun ya kwanta rubda ciki ya rinka tafiya da cikin sa crawling kenan irin tafiya an san irin wannan tafiyar sojojin ko eh na'am kamar yanda wato dila yakan yi irin wannan tafiya sai na shigo wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya ce abu huraira wani ala takdir hamza kenan a abu wato abu huraira ne faƙultu na'am na ce na'am ni ne ya rasulallah ya ce ya ce me labarinka me ke tafi da kai sai na ce masa ka kasance a tsakaninmu sai ka miƙe sai kai jinkiri ya zuwa ga dawowa gare mu sai muka ji tsoron wani abu mummuna ya same ka alhali ba ma wajen shine muka razana shine man fazi'a na kasance ni ne farkon wanda ya razana shine na zo wannan lambu sai na tafiya na ja ciki na kamar yadda wato dila yake yi waɗannan mutanen suna nan bayana wato shine su abubakar da umar da sauran sahabbai sai ya ce ya aba huraira ya bani takalmansa faɗi guda biyunsa ya ce ka tafi da waɗannan wato takalma nawa guda biyu duk wanda ka gani a bayan wannan wato lambu yana shaidawar cewa la ilaha illallah zuciyarsa na ya ƙini da ita to kai masa albishir da aljanna fakana awwala man laqitu umara umaru ko kuma fakana awwalu man laqitu umara ko farkon wanda na hadu da shi umar ne sai ya ce me labarin waɗannan wato fada guda biyu ya kai abu huraira sai na ce a waɗannan takalman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ne ya aiko ni da su ya tura ni da su duk wanda na haɗu da shi yana shaidawar la'ilaha illallah zuciyarsa na yaƙini da ita to in masa albishir da aljanna fadaraba umar biyadihi bayna thadiyayya sai umar ya bigi ya dake ni da hannunsa a tsakanin wato nonon kirjina wato ya dake shi a kirjinsa kenan a tsakiyar kirji sai na fada akan duwawuna ta baya ya ce koma ya ce koma ya aba huraira sai na koma wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam fa'ajhashtu buka'an al'ijhash ko kuma aljahash ya zo da fuska biyu fajahashtu ko fa'ajhashtu ma'ana fafazi'tu sai na wato na yi a fafazi'u bi ma'ana an ya fuza al'insan ila gairihi sai na wato razana zuwa ga kuka wato sai na ɗauke wato haushi sai ya kai ni zuwa ga kuka ɓacin rai ya kai ni zuwa ga kuka umar ya biyo bayana rakibani kamar wato yadda kake hawa kan abun dabba haka sai wato kafa sausa da nawa ya biyo ni sai ga shi ashe yana bin sawuna me ke tare da kai ya aba huraira na ce na haɗu da umar sai na ba shi labarin abin da wato ka aike ni da shi sakon da ka ba ni aikensa sai ya buge ni tsakanin a kirji na bugu duka harar filisti wanda har ya sa ni na fada akan duwawuna ce ce koma ya ce mun kuma ya ce mun koma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya ce ma Umar ya Umar me ya sa ka ka aikata abin da kai ya ce ya Rasulallah bi abi anta wa ummi iyayena wato ka zamanto mahaifina da mahaifiyata su zamanto fidda'u a gare ka wato amika wato ya zamanto na fanshe ka da iyayena shin kai ne ka aiki abu huraira da takalmanka duk wanda ya haɗu da shi yana shaidawar la'ilaha illallah yana mai yaƙini da zuciyarsa na mai yaƙini da ita ya yi masa albishir da aljanna ya ce eh haka ne ya ce kada kai haka
domin ni ina jin tsoron mutane za su dogara da wannan kal- da wannan magana kyale su su yi aiki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa khallihim to kyale su din ya yi muwafaka da sayyidina Umar saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne ya isar da sakon Allah to ya isar da sakon Allah kuma abu ne na bishara da ya samu al'ummarsa saboda haka ya ce a yi wannan bishara kuma ya san waɗanda ya bari ɗin a wannan zaman ya ce wanda duk ya samu wan- a bayan wannan ha'id ɗin a wannan lokacin ya masa albishir da aljanna to saboda haka a shi kuma sai umar sai ya ɗauka kada wannan ya zama toto shi kenan tun da sakon haka ne zai tafi ga kowa da kowa to kuma maslaha shine kada a gaya wa mutane abinda zai abinda za su yi dogaro a kansa eh, sai ki yin aikin kirki ga wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ake nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi ijtihadi to amma Allah madaukakin sarki baya barin sa akan abin da yake shine koma bayan abin da yake daidai ko dai wahayi ya sauko ko kuma ta wasitar wani daga cikin sahabbai kamar yadda sayyidina Umar ya kawo ra'ayi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda inda abu ne wanda yake ba istihadi ba ko kuma da abu ne wanda yake fuska ɗaya ne kuma bi ne na Allah wanda ba halatta a saba masa ba ba zai yi muwafaka da Umar akan abin da yayi ba bal sai dai ya ma Umar fada kuma shi Umar ba shi da zabi sai dai ya sallama ma hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da yake mas'ala ce wadda take a ta duba ne ta fuskokin maslaha da matsala ce ta ijtihadi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi muwafaqa da sayyidina Umar akan abin da yake so wanda yake kuma wannan shine dama abin da Allah ya alƙawarin zai yi ba zai taba barin annabinsa sallallahu wasalamu alaihi akan abin da yake shine khilaful aula ba ba za a ce kuskure ba eh, domin duk kowanne daidai ne sai dai a ce abin da yake khilaful aula sabanin abin da yake shine yafi cancanta saboda haka ku ku lura da wannan ishadin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ikrarin sa akan kuskure ko akan khilaful aula in ma wahayi ya zo ya gyara shi wa in ma kuma da wasu wani sahabi sahabi kamar kaga lokacin da ya tsaya a lokacin yakin badr a inda ya tsaya sai a wane ne ya zo daga cikin sahabbai a a- a- abu Uma- abu lubaba ne ko abu lubaba ne ko ya zo ya ce masa wannan wajen da ka tsaya ya rasulallah wuri ne wanda Allah ne ya tsayar da kai ko ka dabarar yaƙi ce ya ce a dabarar yaƙi ce ya ce to ba wajen tsayawa ba ne. mu ketare duk rijiyoyin mu je na can ƙarshe a- a- a- a- a- wato mu- mu mu rufe dukkan rijiyoyin sannan mu je na can ƙarshe wanda yake namu ne sai mu kyale su sai mu tsaya a nan sai zamanto mutane suka zo faɗa su su rasa ruwa mu kuma muna da ruwanmu sai ya ce wannan ra'ayi shine ra'ayi to kaga a- a- annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishtihari kan inda za a tsaya amma da wasitar wannan sahabi Allah ya nusantar da ya nusantar da abin da yake shine ya fi zamantowa ya fi cancanta Eh, to a cikin wannan hadisin akwai falalar ab- a- falalar abin a- faɗin la ilaha illallah tare da yaqini mustaqinan biha qalbuhu shine yake nuna kan cewa ba mujarradin nutqi ba a zuciya ma ya zamanto ta yi wannan kudiri an faɗi la ilaha illallah domin shahadatu anna muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam tana ciki akwai abubuwa da dama na wato fawaid a a wanda imamu nawawi ya kawo yace wa fi hadha alhadithi anna al-imama wal kabir mutlaqan wal kabir mutlaqan idha ra'a shay'an wa ra'a babu atba'ihi khilafahu annahu yanbaghi lil tabi an yu'ridahu a- a- a- an yu'ridahu أن يعرضه على المتبوع لينظر فيه فإن ظهر له أن ما قاله التابع هو الصواب رجع إليه وإلا بين للتابع جواب الشبهة التي عرضت له والله أعلم a cikin wannan ya nuna kan cewar haka ya shugaba ya kamata ya zamanto idan mabiyi ya nuna masa wata fuska to ya saurare shi ya ji me ya fuskar tasa idan abin da ya faɗa shi ne daidai sai ya tafi ya zuwa gare shi in kuma abin da ya faɗa ba shi ne daidai ba sai ya nuna masa fuskar rashin daidansa a sannan wannan hadisin ya nuna abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a kai na wato zama cikin sahabbansa da kuma yanda wahayi yakan zo masa a yana cikinsu don tashin da ya yi dalili ne akan cewa wahayi ne ya zo masa da kuma cewar abubuwa na fada'il suka zo wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci lokaci shi yasa za a ga ya faɗi wani abu daga baya kuma a daga baya kuma a gaya masa abin da yake da ba a sanar da shi shi ba kuma a cikin wannan hadisin akwai yi a cewa mutum ya faɗi wato ya ce shi ya fanshi wani ko kuma iyayensa sun zama wato fansa ga wani kamar yadda sahabbai suke faɗa a cewar abi abi anta wa ummi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi masa inkari ba wanda yake nuna a cewar wannan abun ya halatta na'am kuma a cikin wannan akwai wato cewar shugaba idan ya tashi aike ya yi aike da wata alama wadda za a gane cewar shi dan aikin shugaba ne shi ne za a ga daga nan ne aka ɗauki uniform da ake yi ma masinja ko uniform da ake ma 'yan aikin gidan sarki kowa da ana ganinsa idan a dan sanda da uniform ɗinsa dogari da nasa masu kowa da irin nasa kuma kowa sai ya ce wannan rigar sarki ce ko rigar shugaba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi takalma dan duk wanda ya faɗa ya tabbatar cewar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne akwai hikima a cikin yin haka na'am kuma a cikin wannan hadisin wanda yake wannan fa'ida ce muhimmiya imsaku ba'd al-ulum allati la hajata ilayha lil maslaha rike wani wani abu na ilimi wanda babu bukata gare shi saboda maslaha saboda maslaha amma da sharadin kan cewar a faɗa ma koda wani ne don dai kada ilimi ya mutu amma yaɗa shi in maslaha ta hukunta ba lalle a yaɗa shi ba domin ga shi sai na umar ya ce kada a yi ta kyala mutane su ta yi amma sai na amma kaga abu huraira ai yayi yayi ruwayar hadisi shi yasa ma har muka ji domin ya zama cewar bai koya ilimi ba na a fushi ne saboda Allah yana ganin cewa don me zai zo ya wannan saboda yana ganin barna ce fushi ne ya yi saboda Allah kaga kuma annab sallallahu alaihi wasallam bai masa bai zarge shi akan wannan ba na ya ta ya faɗi na sai da ya faɗa eh ai ya faɗa ya kai ƙara na na'am mai lokaci ko uwar sai na umar ba kwarai da gaske ai shine aisha take cewa umar idan ya duka ana jin zafi ya ce wa amma da ko umar radiyallahu anhu ga abin da mawuri ya ce dukan da umar ya masa turewa da umar ya masa falam ya sifihi sukuta bai nufin ya kayar da shi ba wa ida'ahu da kuma ya cutar da shi bal qasada rabbi bal qasada rabbahu amma huwa alayhi ya so ya koya mayar da shi ne akan abin da ya tafi ba to waye ba to ya tura shi ya mayar da shi kuma wa daraba bi yadihi fi sadrihi li yakuna ablagha fi zajri ya buge shi a kirjinsa dan ya zama ya fi isa matuka wajen hana shi abin da zai قال القاضي إياد وغيره من العلماء رحمهم الله وليس فعل عمر رضي الله عنه مراجعته النبي صلى الله عليه وسلم اعتراضا عليه abinda umar ya yi da kuma a muraja'ar mai da magana da ya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba yi itirar ba ne ba fito na fito yake da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wa raddan li amrihi ko raddan umarninsa idh laysa fi ma ba'atha bihi aba huraira ghayra taqyid qulub al umma domin abin da ke cikin magana abu huraira ba ba wani abu ne illa a dada ma zukatan al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bushrahum da kuma yi musu albishir fara'a umar radiyallahu anhu anna katma hada asla umar ya ga kan cewa rufe wannan maganar asla lahum wa ahra shi ya fi shi ya fi maslaha gare su shi ya fi dacewa Allah ya taki wa ahra Allah ya taki kuma shine ya fi dacewa da kada ya zama sun dogara da wannan falala da aka gaya musu wa annahu a'wada alaihim bil khair min mu'ajjal min mu'ajjal hadhihi al bushra kuma wannan shine zai fi musu su saba da alkhairi bisa wannan gaggawar bishara da ake musu falamma arabahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya bijirar da magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sawwabahu fihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa magana ta daidai shi na'am ci gaba
قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك na'am wannan isa da kuka dukkan su basriyi ne na'am ان نبي الله صلى الله عليه وسلم cewa annabi sallallahu annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ومعاذ بن da جبل mu'adh ibn jabal حديث عبد الرحمن ya kasance wato alhali mu- wannan wawu din wawul hal ce ba wawul asli ba alhali mu'az ibn jabal radifuhu wato ma- yana a- a- yana a goye a bayansa ala rahal akan a, wato akan sirri قال يا معاذ yace ya mu'az قال لبيك رسول الله yace na am- amsawa a gare ka ya rasulullah da sake amsawa wa sa'adaika da kuma arziki a cikin da'arka قال يا معاذ yace ya mu'az قال لبيك رسول na الله am- amsawa gare ka ya rasulullah da sake amsawa وسعدي da kuma arziki a cikin da'arka قال يا معاذ yace ya mu'az قال لبيك رسول الله yace amsawa gare ka ya rasulullah da sake amsawa da kuma arziki mai tabbata ne a cikin da'arka قال yace ما من عبد يشهد أن لا إله babu wani bawa da yake shaidawar cewa la ilaha illallah وأن محمدا عبده da ورسوله kuma cewa muhammadu abduhu wa rasuluhu إلا حرمه الله على النار face Allah ya haramta shi a wata wuta قال يا رسول الله yace ya rasulullah أفأخبر بها afala أفلا أخبر بها الناس bana ba ma mutane labari bana ba ma mutane labarin wannan ba ويستبشرون domin su samu albi domin su faranta rai su samu bishara قال sai yace لكي يتكلوا idan ya take don ka gaya musu haka ai sai su jingina sai su dogara da wannan maganar فأخبر بها معاذ عند موته sai mu'azi ya bada labarin wannan yayin mutuwarsa da فأخبر asuman dan kada ya laifi ai khashyatal ism shine ma'ana da asuman eh khashyatal ism wato dan tsoron kada ya laifi menene laifin ko ya laifi ahsan na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bayani akan hatumin nan da ake yi eh
darajarsa
na'am da akwai yan bida ko kuma ce wasu wato fahimta ta daban da sun wake ta eh cewa ya fi komai
ya komai
kamarin da fi komai ko ya rabu shi a wannan hadisi shi ne ke so a san babban bayanin da ta kawo ina takalmin annabi sallallahu alaihi wasallam fari albarka ne yana da albarka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da albarka kaga shi yasa yarsa da ta mutu ya bayar da yaukan sa abu mai arziki an da ke a sanya shi ne shi'ar ɗinsa wato shi ne tufar da yake dar da jikin ka a shi'ar na habina kuma abin nan a a Anas ibn Malik ko Anas ne imma anas wa imma ghayru ko bara ibn azib yana da gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ya mutu abin ne shi shi a cikin kabarinsa to da kada abu ya taba cikin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da daraja amma cewar ya wai wai takalminsa ya fi kowa yana kuma gulubi tunda shi takalmi ne ba za a yi masa hisabi ba ba zai shiga wuta ba ba zai shiga aljanna ba eh akwai tashin ma'anin sallallahu alaihi wasallam akwai su suna akwai su a turkiya a istanbul cikin eh a istanbul cikin cikin abubuwan da aka samu na kayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai rigarsa akwai akwai takalminsa akwai gashinsa gashin su kan wannan ai yana da yawa wanda suka sassamu domin a lokacin hajjatul wada annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya abu talha ya aske gefe daya ya rike na kai gefe dai kuma ya raba wa mutane kaga shi da kansa yace a raba saboda mutane su samu albarka akwai a zuwan da sultan suka yi abu dhabi akwai wani mutum cikin almajiran a malam nasir kabara ya kirawo su ya kai su gidansu suka gani tare da shi rabihullah suka yi daidai nuna musu don suna da gashi na annabi sallallahu alaihi wasallam suka je sun ɓoye shi a wani banki a cikin irin self deposit boxes ne wajen da ake ajiye kuɗi da makudan da manya-manyan gwalagwale da su gashin annabi sallallahu alaihi wasallam suka gaya ajiye musu suka je suka karɓo kullum aka buɗe suka ɗauko aka nuna musu a a istanbul ma akwai akwai gashi sun yi shi sun tashi a cikin wata kwalaba eh yana da wani sashi a cikin wata kwalaba kuma akwai ran da suke akwai ran da suke haɗuwa su zuba ruwa a cikin gashi su zuba ruwa to kuma su dan rarraba mutane ruwan mutane su sha wadansu kuma su ajiye don su mutu a yi musu wanka da shi an kawo mana ruwan daga ambasadan mu na can ya wanki lokacin da aka yi wankin an ba shi kuma ya aiko min ya ce in ba ma dr aidi ahmad da professor ibrahim umar wanda da ke sallah ciki a nan wasu yana nan nima na ake kalwa daya na a wanke kalba ko da ka ku ko na mutu na yi wasiya da shi za a yi mun wanka idan mutane sun manta ko da kuka sani ku tuna ma ɗan uwana don kada su manta na na za a iya faɗa wanda take so kalma ce ta soyayya amma bai dace ka gaya ma wani ba in ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma waɗansu daga cikin malamai kamar alqadi iyab yana cewa waɗansu daga cikin salaf waɗansu daga cikin salaf sun ki sun ce makruhi ne wannan amma as-sahih ya zo cikin hadisai ana gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalma ce ta mubalaga wajen nuna soyayya نعم التأثم شيء أن يفعل الرجل فعلا يخرج به من الإثم wato mutum ya aikata aiki da zai fita daga laifi da aikata shi wato kada ya zamanto ya mutu yana cikin waɗanda suke koya ilimi akwai matsala akan wannan wannan yana ɗaya daga cikin kunga kunga a hadithin abin huraira annab sallallahu alaihi wasallam shi ne ya ce ya je ya faɗa ko amma a hadithin mu'ad da ya ce ya faɗa sai ce a aka da da mutane za su yi ittika to shi ne wannan ya nuna cewar matsala ce ta ishtihadi da ya yi daga farko yana ganin ya kaddamar da son aima mutane bishara a da da dama zukatan mu ne saboda shi haka yake yana cewa bashiru faranta a mutane rai sannan kuma daga baya ya yadda da cewar a'a rashin faɗa shi ne yafi maslaha to Allah yana kyale annabi sallallahu alaihi wasallam ya ijtihadi amma baya tabbatar da shi sai abin da yake shine daidai yace آه وقد كان الاجتهاد جائزا له وواقعا منه صلى الله عليه وسلم عند المحققين اجتهادي جائزي ne gare shi gare shi kuma ya halatta a wajen manyan a wajen malamai domin ai a cikin ijtihadi akwai lada saboda kan aka ce baya ijtihadi an hana masa hanyar lada kenan saboda haka aka hala ya halatta gare shi yana da maziya akan sauran masu ijtihadi akan cewa ba a barin sa ya tabbata akan kuskure a cikin ijtihadin sa eh waɗanda suka ce waɗansu suka ce baya ijtihadi domin sun ce akan sha'anin addini bai halatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana ba sai akan abin da yake wahayi shine akan abin da yake na tabligh ne amma akan abin da yake ba na ijtihadi bane zai iya magana bisa ijtihadin sa ko babu wahayi to wannan matsala ce mai abin nan akwai a maganganun malamai da dama amma wani abin da na gaya muku shine kusan abin da yake shine kulasar magana annabi sallallahu alaihi wasallam yana ijtihadi akan al'amuran duniya da al'amuran hukunce hukunce ma na addini akan abin da wahayi bai zo masa ba kuma Allah ya bashi damar yi inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah mun saukar da littafi gare ka dan kai hukunci tsakanin mutane da abin da Allah ya fahimta da saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana hukun yana ijtihadi da abin da ya bayyana gare shi sai dai baya in ba zai yiwu a tabbatar da shi a kan abin da yake ba daidai ba idan ya yi abin da yake shi ne khilafu sabanin abin da yake ya fi dacewa to Allah zai fahimta Allah zai bayyana masa in ma da saukar aya kamar yadda ya wajen asara badr ya nemi shawara me za a yi da su bi batattun yaki sai na umar ya ce a kashe su abubakar radiyallahu anhu ya ce a karbi fansa sai aya ta sauko annabi sallallahu alaihi wasallam sai karkata ga ra'ayin sayyidina abubakar sai aya ta sauko tana tabbatar da a ra'ayin sai guna umar a wannan waka cewar kashe su din shi ne fi dacewa a ko kuma bayanin ya zo ta wasitar wanda daga cikin sahabbai kamar yadda ya zo a wajen harkar yakin badar da inda za su tsaya da kuma masa'il da dama waɗanda suke suka zo irin wannan akan sami na
kan wannan kenan wanda suke fassara ayar suna nuna cewa ko ne ne inda yana da ne ya furta shi kawai da yi ne da rashi ba eh eh wahayi ne ijtihadin ijtihadin ma karshen al'amari dole shi ma zai zo shi ma wahayi ne zai zama abinda zai tabbata zai zama to yana daga cikin wahayi domin zai faɗa abu sannan kuma nasihinsa a ai kamar an nasih wal mansukh ne yakan faɗa abu daga bayan kun ce zo ya shafe wannan to kaga ba za a ce wanda ya ji abin da aka shafe da wanda ya ji wanda ya shafe din ba duk sun rubuta abin da yake yake tanahu duk abin da suka faɗa haka yake daidai domin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ijtihadi din shi ma abin da yayi akan ijtihadi din hukuncin Allah ne idan ya tabbata akan wannan shine mustaqil in ya zama to kan cewa wani ne daban aka tashe shi daga wannan ya koma wancan to wancan shine a lokacin da aka yi wannan alaikum assalam eh idan kana makamin bishara ka iya faɗansa amma kuma in kana wato amma kuma tare da mura'atin wannan cewa kada gaya mutane abin da yake za su sake ciki eh ko kuma ana maganar raddi akan a hawarij da suka ce duk wanda ya sabo a duk wanda ya duk wanda ya aikata kabira dan wuta ne sai a kafa hujja da wannan hadisan akan su shaga hadisai sun ce wanda ya ce la ilaha illallah da yaqini zai shiga aljanna na'am ilmin gaib wato yana sanar yana ya san gaibin da aka sanar da shi amma ba a sifar shi da cewa masanin gaibi wannan sifar Allah ne shine allamul ghuyub alimul ghaib wala yufiru ala ghaibihi ada wannan sifar Allah ne tunda shi sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da gaibu muqayyadi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibin da Allah ya sanar da shi ko amma akwai daga cikin gaibu wanda Allah bai sanar da shi ba to amma an kace masanin gaibu which means duk gaibin ya sani to wannan kuma sifar Allah ne Allah shine alimul ghaib shine allamul ghuyub ba a sifanta wani annabi da wannan ba daga cikin sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam gashi ma kuma walau kuntu alamul ghaiba lastaktartu min alkhairi wa ma massani yasu na'am
Na'am.
na'am yana daga cikin muwafaqat umar eh yana daga cikin muwafaqat eh yana daga cikin na'am saura hadisai biyu a babin to mu karasa kenan kwarai da gaske na'am قال حدثنا شيبان بن فروق النحوي نعم قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة سليمان ابن المغيرة أثبت الناس عن ثابت كده
قال حدثنا ثابت ثابت ابن أسلم البناني عن انس بن مالك دقى أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمود بن الربيع نعم قال حدثني محمود ابن الربيع شيني وند من الله صلى الله عليه وسلم يج- yayi masa to wato ya fesa masa ruwa a fuskarsa wanda yake cewa aqaltu majjatan majjaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi wajhi yana dan shekara biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya
عن عتبان عن عتبان بن an مالك itban ibn malik ah, daga cikin al'ansar ba- ba- ba- makaho ne na'am قال قدمت المدينة ya ce na zo madina فلقيت عتبان sai na haɗu da itban فقلت na ce masa حديث بلغني عنه wani hadisi ne da ya riske ni gare daga gare ka قال أصابني في بصري بعض الشيء ya ce wani abu ya same ni a idona فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه wato وسلم ma'ana shine makanta da ya same shi na'am sai na tura zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أني أحب أن أن تأتيني an ta'tiyani ni ina so ka zo min fa tusalli fi manzili kai sallah a gidana فأتخذه مصلى in riki wajen ya zamanto wajen da zan yi sallah wani yana daga cikin tabarruk da wurin da, da atharun nabi sallallahu alaihi wasallam
قال ya ce فأتى النبي صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ومن شاء الله من أصحابه da wanda Allah ya so daga cikin sahabbai فدخل وهو يصلي في sai المسجد ya shigo yana yin sallah a cikin gidan nawa وأصحابه يتحدثون بينهم sahabbansa kuma suna zance tsakaninsu ثم أسنده وهم ذلك sannan suka a a sun ثم أسنده
thumma asnadu ubma zalik sannan suka jingina wato mafi yau a- a- wato mafi yawan wannan zancen وكبره da kuma mafi girmansa
إلى مالك بن دخشم دخشم ya zuwa ga Malik ibn Dukhshum suka wato suka yi isnadin cewa mafi yawan zancen Malik ibn Dukhshum ne ya faɗa قالوا suka ce ودوا أنه دعا عليه فهلك suka ce su so cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa ya wato ya yi masa mummunan addu'a fa halaka ya zamanto ya halaka ya mutu وودوا أنه أصابه الشر kuma sun so a ce wani sharri ya same shi wato maganganu ne waɗanda suke ba su dace ba
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah وقال ya ce أليس يشهد أن لا إله إلا ba الله yana shaidawa cewa la ilaha illallah ba وأني رسول kuma ni manzon Allah ne قالوا إنه يقول ذلك suka ce eh yana faɗan haka وما هو في ce amma abin baya cikin zuciyarsa قال sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا يشهد أحد ba wanda yake shaidawa أن لا إله إلا cewa la ilaha illallah الله وأني رسول kuma ni manzon Allah ne فيدخل sannan ya shiga wuta أو تطعمه ko kuma wuta ta shafe shi ta ci shi قال أنس sai shi Anas ya ce وأعجبني هذا الحديث wannan hadisin sai ya ƙayatar da ni فقلت لابني sai na ce ma ɗana اكتبه rubuta shi فكتبه sai ya rubuta shi wannan shaida ne akan rubuta ilimi da sahabbai suke yi na'am
قال حدثني أبو بكر بن نافع
na'am na'am haddathani Abubakar ibn Nafi al-Abdi العبد حد- قال حدثنا بهز Bahas huwa ibn Sa'ad ibn Asad al-Basri قال حدثنا حماد Hammad ibn Usa ibn Salama ibn Dinar قال حدثنا ثابت yace haddathana Thabit al-Bunani عن أنس daga Anas قال حدثني عتبان بن ya مالك ce itban bin malik ya karanta ya gaya mun hadith kun ga nan ya ruwaito shi da ulu can ku da wasita
أنه عن cewa ganinsa ya tafi ya makance فأرسل إلى رسول الله sai صلى ya الله عليه وسلم tura ma annabi sallallahu alaihi wasallam فقال ya ce تعالى فخط لي مسجدا zo ka keta wato ka shata mun masallaci وجاء رسول الله صلى الله sai عليه manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo وجاء قوم mutanen shi itban suka zo ونعت رجل aka sifanta wani mutum daga cikinsu يقال له مالك بن دخش ana ce masa malik ibn dukhshum ثم ذكرناه وذكرناه حديث سليمان sannan ya ambaci kwatankwacin hadisin itba'a a Sulaiman ibn al-Mughira na cewar wato tuhumarsa da ake yi da munafunci wato maganganun da ya maganganu ne masu girma waɗanda suke da suke nuna wato rashin a- a- wato rashin yaƙininsa to amma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisin ya tabbatar da kan cewar a wato a, ya tabbatar da a, da cewa im- imaninsa a batini tabbatacce ne kuma ba- ba shi a, ya kubuta daga munafinci Eh, dan da aka ce masa innahu aka ce in a riwayar bukhari da aka ce munafiki ne yace a- ya- yace ala tarahu qala la ilaha illa allah yabtaghi biha wajha allah fa hadhihi shahadatu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu قالها مصدقا بها معتقدا صدقها متقربا بها الى الله وشهد له في شهادته لاهل بدر بما هو معروف فلا ينبغي ان يشك في صدق ايمانه رضي الله عنه مم. تو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته malamin hikiman da yake cikin wata da zai mata Allah ta koyi sallah a gare shi نعم hikima eh da yake cikin gari kuma zuwa sallah ya zai mata sallah a gare shi zai koyi shine tabarruk Mm. at-tabarruk yana tabarruki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh shi yasa ne ma aka ruwaito Abdullahi dan Umar yana yin yana bibiyar wurin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah shi ma yayi sallah a wajen to ku zan yi alwala subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk